بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka sharhi riyadu salihin na al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna 20 ga watan sha'ban hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 445 wanda ya daidai da daya ga watan uku miladiya na da 2024 mun kare babi na 72 a cikin wannan littafi babu tahrimul kibr wal ijab zamu tashi akan babi na saba'in da uku insha Allahu ta'ala babu husnul khuluqi babi wanda yake bayanin kyakkyawan hali kyawawan halulluka qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa wa innaka la'ala khuluqin azim Allah madaukaki na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan aya kan cewa iya kan kyakkyawan tabi'a ɗabi'a mazala sallallahu alaihi sallama ɗabi'in shi kyakkyawa ne sannan kuma masu girma ne wakala ta'ala haka Allah maɗaukaki na cewa walkazumin alghaiz wal'afina anin nas na daga mutanen da Allah maɗaukaki yawa alwashin shigar da su aljanna wanda suke tauye hushi su kame hushinsu basa zartar da shi ko da sun yi hushi basa zartar da abin da zuciya rai yake raya musu na banna wal'afina anin nas kuma masu mutane ne wanda suke rangwame game da munanawar da mutane suka musu malam ya bude wannan babi da bayan wannan aya guda biyu da hadisin Anas da Malik قال المؤلف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كما قال صلى الله عليه وسلم يا كسنتي وندي كوا مدكا متاني كاوا وحالك قال صلى الله عليه وسلم با وندي كي da shi ga kyawawan hali malam da yazo fassara wannan hadisi قال قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى باب حسن الخلق imamun nawawi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ambata ya ce babi babu husnul khuluqi babi na kyakkyawan hali yani babul hassi alaihi babi ne wanda yake karantar da mu zazafawa ko umarni akan kyakkyawan hali wa fadilatihi da falalashi wa bayani man ittasafa bihi min ibadillah da bayanin wanda ya kamantu da kyakkyawan hali daga bayan Allah madaukaki wa husnul khuluqi yakunu ma'a Allah wa yakunu ma'a ibadillah kyakkyawan hali na kasancewa tare da Allah mutum ya kasance iya da kyakkyawan hali game da Allah madaukaki wa yakunu ma'a ibadillah kuma halau kyakkyawan hali na kasancewa game da bayin Allah amma husnul khuluqi ma Allah game da kyakkyawan hali game da Allah fa huwa ridha bi hukmihi shine yarda da hukuncin Allah madaukaki shar'an wa qadran abinda ya shar'anta a shar'ance kuma ya kaddara shi nan kyakkyawan hali game da mutum gaba da Allah to ya yarda da abinda Allah madaukaki ya hukunta na shari'a da abinda Allah Allah madaukaki ya kaddara shi ya hukunta a kaddara wa talaqqa zalika aw talaqqi zalika bi shirahin wa adam at-tadajjur wa adam al-asli hakanan kuma mutum ya karbi wannan tare da yalwar zuciya kai ya karba zuciyar shi tana cikin kunci da damuwa wa adam at-tadajjur ba tare da yawan koke ba da kasawa wa adam al-asli ba tare da hushi ba wal huzn da bakin ciki فإذا قدر الله على المسلم شيئا idan Allah madaukaki ya kaddarawa wani musulmi wani abu yakrahuhu wanda wannan abu na kyamashi radiya bidhalika wastaslama wa sabara sai zaman mutun ya yarda da wannan kuma ya mika wuya yayi hakuri afsa wannan abin da Allah madaukaki ya kaddara mishi wa qala bi lisanihi wa qalbihi radiyallahu radiya billahi rabba kuma zai faɗi da harshen shi haka zuciyar shi ta kulle cewa ya yarda da Allah shi ne ubangiji wa idha hakama Allahu alaihi bi hukmin shar'iyyin idan Allah madaukake mai hukunci da wani hukunci na shari'a radiya wastaslama hallau sai ya yarda da wannan hukunci ya mika wuya ba tare da jayayya ba wanqada li shari'ati Allah ya jayu zuwa shari'a Allah madaukaki wa bi sadrin munsharih hallau da rai daidaitawa da zuciya wadda ta zamanto ba bata kumshi wani bata dauki wani kumci ba wa nafsin mutma'inna da rai nitsatsi cikin kwanciyar hankali fa hadha husnul khuluqi ma Allah azza wajal wannan shine kyakkyawan hali tare da Allah mai girma da buwaya amma ma'al khalqi kyakkyawan hali game da abiba halitta فحسن الخلق معهم بما قاله بعض العلماء kyakkyawan hali game da su na daga abinda wasu daga cikin malamai suka ce kafful aza shine mutun ya kame cutar da su wa badlun nada yayi ka musu kyauta yayi ka musu alkhairi wa talaqatul wajhi kuma ya saka musu huska wannan shine kyakkyawan hali kamewa daga cutarsuwa taimaka musu agaza musu musu alkhairi sannan kuma saka musu huska kaful aza kamewa daga cutaswa bi Allah yu'zin nasa la bi lisanihi wala bi jawarihi na bangaren kai ya cutar da mutane da halshen shi ko da gaban shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi cikakken musulmi shine musulmai su kubuta musulunci ko musulman da musulmi sun kubuta daga cutaswa bangaren halshen shi haka zan cutaswa bangaren hannun shi shi ne ya zamanto ya kame cutar da su wa bazalun nada shi kuma taimakawa da badawa ya'ani al'ata shi ne kyauta fa ya buzulu al'ata min malin wa ilmin wa jahin wa gairi zalik hakanan ya bada abin da yake hannun shi na dukiya ya ba su haka ya ba da abin da yake tare da shi na ilimi haka kuma abin da yake tare da shi na kwarjini da matsayi ya agaza ya yi amfani da wannan matsayi da Allah maɗaukaki ya ba shi ya taimakawa mutane da shi. wa talaqatul wajh sakin huska kuma bi Allah yulaqin nasa bi wajhin bi an yulaqiyan nasa bi wajhin muntaliq shine ya gamu da mutane da sakakkan fuska laysa bi abusin wala musa'in khadda kai zamanto da ya tsinkayi mutum ya hadare ya gangama fuska ba a san haka wannan na daga cikin mummunan hali bal ya fuskanci mutane da shinhudaddan fuska kai ya gintse fuskar shi wa hadha huwa husnul khuluq wannan kuma shine kyakkyawan hali wala shakka anna alladhi yaf'al hadha mala ya ce babu shakku dukkan wanda yake aikata irin wannan fai kuful aza ya kame cutarsuwar shi wa yi buzulun nada ya yi ƙayin kyauta wa ya ja'al wajhahu muntalika ya saki huskar shi la shakka annahu sayasbiru ala adhan nas aidan in ka same shi da wannan halulluka to tabbas zaka same shi mai yin hakuri ne a bisa cutarsuwar da mutane za su mishi fa in sabara fa inna sabara ala adha adhan nas la shakka annahu min min husnul khuluq kenan yin hakuri a bisa cutarsuwa mutane babu shakku cewa na daga kyawawan hali fa inna minan nasi man yu'zi akhahu zaka samu akwai daga cikin mutane wanda yake cutar da dan uwan shi wa rubbama ya ta'adda alaihi bima yadurru wani ma lokaci zai iya mai ta'addanci da abin da zai cutar da shi bi akli malihi ko ta cin dukiyar shi aw jahdi haqqillah ko kuma yayi musun wani haƙƙin shi aw ma ashbaha zalika ko kuma abin da yake kama da haka fayasbiru wa yahtasibu al-ajra min Allah azza wa jalla idan wannan ya samu mutum zai haƙuri kuma ya nemi lada wajen Allah mai girma da buwaya wal aqibatu lil muttaqin kuma kyakkyawan makoma tana ga wanda suke jin tsoron Allah madaukaki wa hadha kulluhu min husnul khuluqi ma'an nas wannan dukkan shi ya tahi a cikin kyakkyawan hali tare da game da mutane ثم صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله بقوله تعالى mukhatiban li nabiyihi sallallahu alaihi wasallam sannan malam ya fara babin ya fara cikin wannan babe ya bude wannan babe da fada Allah madaukaki wanda yake wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama magana wa innaka la'ala khuluqin azim qala wa hadha ma'tufun ala jawabul qasm wannan yazo akan an raba shi ne ga bada amsa ta rantsuwa inda Allah madaukaki ke cewa nun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير مم غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم دا يتي والقلم رنسواتي جواب شي ما أنت بنعمة ربك بمجنون هل لو كما جواب شي وإن لك لأجرا غير ممنون sai aka raba wannan hallo akan Allah madaukaki sai ce wa innaka la'ala khuluqin azim sai zamanto an raba wannan ne akan jawabul qasm qala wa innaka ya'ni ya muhammad da Allah madaukake yace lalle kai ana nihin ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim kana kan tabi'a masu girma lam yatakhallaq ahadun bimithli tabi'o'in da ba wanda ya kamantu da su kuma bayan Allah madaukake fi kulli shay'in a cikin kowane abu khuluqun ma Allah a cikin kyakkyawan hali tare da Allah khuluqun ma'a ibadallah kyakkyawan hali tare da mutane fi shuja'ati a cikin al'amarin kokari da jajircewa fil karami a cikin kyauta wa husnul mu'amala a cikin kyakkyawan mu'amala ba wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa fi kulli shay bal a cikin kowane abu wa kana alaihi salatu wassalam manzala wanda tsira Allah da aminci su kara tabbata gare shi ya kasance khuluquhul qur'anu kakka halulukan shi alqur'ani mai girma ya ta'addabu bi adabi iya ladabtuwa da ladabba na alqur'ani mai girma ya tamathalu awamira iya kamantuwa da abiban da ya umarni da shi wa yajtanibu nawahihi iya nisanta abiban da alqur'ani ya hana ثم قا... ثم ساق المؤلف جزءا من آية آل عمران سنما لن يقول ونينكي daga aya wadda take cikin surat Ali Imran shi tace fada Allah madaukaki da yace wal kazimin al ghaiza wal afin anin nas wanda suke kame hushin su ba sa zartar da mugun abin da hushi yake umarnin su da shi sannan kuma suna wa mutane rangwame wanda suka munana musu هذه صفات المتقين ما ليتي wannan sune kamanni na masu tsoron Allah alladhina adda Allahu lahumul janna wa anda Allah madaukaki ya musu tanadin aljanna kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin na Allah madaukaki na cewa wasari'u ku yi gaugawa ila magfiratin min rabbikum ya zuwa aikata ayyukan da za su kasance sababi ne na samun gafarar ubangijinku wa jannatin arduha as-samawati wal ard ku samu aljannar da fadinta fadin sama da ƙasa aljanna guda ɗaya ya zamanto fadinta fadin sama da ƙasa wa iddat lil muttaqin wadda aka wa masu tsoron Allah masu takwa tanadi sai Allah madaukaki ya ambace su ya ambaci kabanin su sai ce allazina yunfiquna fis sarra sune wa'anda suke ciyesuwa a lokacin da suke cikin yalwa su ba wannan su taimakawa addini su taimakawa dangi su taimakawa fakirai su taimakawa gajeyu duk wanda yake bukata daidai gurgudu suna taimakawa wadarra haka nan a cikin kumci ma basu bari ba duk dan abin da suke da za su yi haƙuri su ma a cikin abin da suke da koda ɗan kaɗan ne su cira shi wal kazimin al masu kame hushinsu game da zartar da abin da hushi yake umarninsu da shi na banna wal afina anin nas wanda suke rangwame game da mutane a lokacin da suka munana musu wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukaki na san wa'anda suka zamanto masu kyautatawa ne قال والكاظمين الغيظ يعني الذين يكتمون غيظهم غضبهم سنه wa'anda suke kame suke boye hushin su fa idza ghadiba a lokacin da mutun yayi hushi malaka nafsa sai kaga ya mallaki kanshi ba kamar wani ba idan yayi hushi kaga a duniya kamar ya zama mahaukaci ba abinda baya hadi ba abinda baya aikatawa a a wannan koda sun yi hushi to kuma fa bassa huta daga yanayin hankalinsu ya malaka nafsa wa kazama ghaiza sai su kame wannan huci walam ya ta'adda ala ahadin bai ya ta'addanci akan wani bi mujibi hadha al-ghadab dalilin wannan hushi da yi wal afina 'anil nas ai idza asa'u ilaihim wanda suke wa mutane rangwame akan abin idan suka munana musu wallahu yuhibbul muhsinin fa inna min al-ihsani an ta'fu 'amman zalamak Allah na san masu kyautatawa shi kuma na daga nau'i na kyautatawa kawa gawa wanda ya zalunce ka kamar rangwame ka rangwamtawa wanda ya zalunce ka walakin al'afu lahu mahal su dai mala yace amma ka saurara rangwame iya da wuri ba ko ina ba ake rangwame in kana muta'addi ahlan lil afwi fa'fu fal afu mahmud idan wanda zaka wa wanda ya ma ta'addanci mutum ne wanda ya cancanci a mai rangwame to wannan rangwame abin godiya ne ana sai ka yahe mishi ka rangwamta mishi wa illam yakun ahlan lil afu idan kuma ba wanda ya cancanci bane a mai rangwame fa innal afwa laysa bi mahmud kamar rangwame anan ba amma ba abin godiya bane da anna Allah ta'ala qala fi kitabihi domin Allah mai girma ya faɗi a cikin littafin shi ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah dukkan wanda ya rangwame kuma ya kyautata ya kawo gyara to ladan shi na wajen Allah madaukaki ne falau anna rajulan itada alayka bi darbika malai yace misali da dai a ce akwai wani mutum wanda ya ma ta'addanci ya bige ka aw akhadha malak ko kuma ya dauki dukiyarka aw ihanatik ihanatak ko kuma ya wulakantar da kai aw ma ashbaha zalika ko abin da yake kama da wannan fa halil afdal an ta'fu anhu amla wanne ne yahi kamar rangwame shine yahi ko kuma a'a naqulu fi hadha tafsil mala yace zamu hadi akan wannan gaba akwai dogon bayani in kana rajulu shirriran idan wannan mutum an san shi da sharri ma'abucin sharri ne sayyi'an munanna ne fa inna afu فإن عفوت عنه ازداد الاعتداء عليك وعلى غيرك idan ka mai rangwame baka dau martani ba baka dau haƙƙinka ba to wannan zai sanya wannan ta'addanci ta'addancin shi ya dudu a kanka bal ma ya tsallaka hawaninka fala ta'fu anhu anan sai mu ce kakka mai rangwame saboda ma'abucin sharri ne khudh haqqaka min yadi bin yadi min biyadika ka ɗauki haƙƙinka da hannunka idan za ka iya, illa an ta kuna ta hata wilayatin shari'a, sai dai Allahumma in kana ƙalƙashin shugabanci na shari'a, fatar fa'ul amra ila mallahul wilayatu shari'a, sai ka kai ƙaran shi zuwa wanda yake da shugabanci na shari'a, kuma ko da ba shugabanci na shari'a ba, ko da dokoki ne to baka ɗauka haƙƙi da karan kanka, domin wannan zai kai ga wata babban musiba. wadda ta yi wancan wanda za ka yi nan baka sa kautawa kanka sai ka kai karan mutum a hudda ma haƙƙin wa illa fata a kuzu biyadik in ba haka ba za ka amshi haƙƙinka da hannunka malam ya tarattabu ala zalika dararun akbar in dai ba za a samu wata ɓanna ba wadda ta yi wancan kakka je wajen amsa kayanka da ƙarfi ya karya ka ko ya halakar da mutum kaga ɓanna ta abko rishin barin ɗaukar wannan kaya shi alkhairi da ka ɗauka da kanka ko kuma ka kai ƙarar mutum wal muhim malam yace abin da yake muhimmanci annahu idza kana ar-rajul al-mu'tadi sayyi'an sharri idan wannan mutum wanda yayi ma ta'addanci mutum ne munanna ma'abucin sharri ne fa hadha laysa ahlan lil afu ka sani wannan bai cancanci ba a mai rangwame wala yu'fa anhu ba a mai rangwame balil afdalu an ta'khudha bi haqqika abin da yayi shine ka dauki haƙinka li'anna Allah yaqulu ba dan komai ba saboda Allah madaukaki na cewa faman afa wa aslaha wanda ya rangwame kuma ya kawo gyara wal afu fi mithli hadha hadhihi al hal laysa bi islah rangwame a cikin irin wannan yanayi to baya daga cikin gyaro gyara mun gane ko domin banna zai jayo kawa mutumin da kawa mabannaci rangwame zuwa zai ya ƙara wata banna kenan ba gyara akai ba amma idza kana ar-rajulu husnul khuluqi idan mutum mai kyakkyawan hali ne lakin badarat minhu hadhihi al-isa'a sai dai wannan munanawa ta zo daga wajen shi fal afdalu al-afwu anhu abin da yi shine kamar rangwame faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah qala wan nafsu rubbama ta'muruka an ta'khudha haqqika wani lokaci zuciya za ta iya ma umarni ta ce kai je ka dauki haƙƙinka walakin kama qultu mala yace sai dai kamar yanda na faɗi ne idza kana al-insanu ahlan lil-afwi idan ya zama to wannan mutum ya cancanci a mai rangwame fal afdalu an ta'fu anhu wa illa fala mafifici shine ka mai rangwame in ba haka ba to kakkai rangwame qala muallif rahimahullah wa anhu qala halo an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata Anas dan Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce ma masistu dibajan wala hariran ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلت لما فعلت ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا متفق عليه أنسى من حديثي دقاء Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace bin taba ba shaho wani dibaj dibaj sutura ce wadda ake yin ta da alharir wal alharir ko kuma shi alharirin karan kanshi wanda ya tabshi min kaffi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga tabshin tahin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tahin hannun shi yayi alharir siliki wannan tabshi wala shamamtu ra'ihatan bin taba ba jin kanshin wani kanshi qattun ko so daya atyab min ra'ihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hiya da kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala kad khadamtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Maliki yake cewa tabbat nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima 10 sinin tsawon shekara goma fama qala li qattun bi taba ce mun ba ko so daya uffin ya ce min uf wannan kuma ita ce kalma mafi karamcin kalma a cikin larabci wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima zala sallallahu alaihi wasallam taba ce min ba uf wala qala li shay'in wala qala li shay'in fa'altu kuma bai taba cewa ba ga wani abin da na aikata lima fa'altahu yace min dan mi kai kaza dan mi kai kaza bai taba ce min ba wala li shay'in lam af'alhu haka ko wani abin da ya sanya ni in aikata shi bin aikata shi ba Allah fa'alta kaza kayi abu kaza bai taba ce mun ba muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kudu ba ku ga kyawun halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an Sa'ab bin Jassama an samu wannan hadisi daga Sa'ab dan Jassama radiyallahu anhu wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ناوى مزالة صلى الله عليه وسلم كوتا تجاكين داج الفدري فرده علي سيميدا موانا جاكي فلما رأى ما في وجهي lokacin da ya fuskanci abin da yake fuskata kamar nau'i bin ji daɗin haka nan ba kana inna lam naruddahu alayka illa anna hurum subhanallah yace ban maida ma wannan jakki da ka mana kyautar shi ba sai dan kawai muna cikin harami muna cikin ihrami na manzala sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne saboda kai ya zamanto wannan jakkin daji da ya kwarauto ya zamanto ya kwarauto shi ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kuma a Allah ya hala ya hana wa wanda yake dauke da harami ya zamanto je ya kwarauta farsi sai in ya huta daga cikin wannan to haka yaji tsoron sabar da shi ne ya je ya kwarauto duk da cewa ba shi ba ya kwarauto da karan kanshi amma kai kasance sabar da shi da ya kwarauto wannan nama shi sa manzo Allah sallallahu wannan jakin daji shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida mishi قال ذكر المؤلف رحمه الله الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله يتي واندي والله لتاهن الحافظ النووي إمام الحافظ النووي wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ambata a cikin babin kyawun hali ma na qalahu an Anas bin Malik abin da ya samo shi daga Anas dan Malik wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi kale ma masastu hariran wala dibajan alyana min yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana Anas bin Malik kad khadama an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin kuma Anas dan Malik yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima tsawon shekara goma ja'at bihi ummuhu hila قدم المدين النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما هي في أنس تزود أنس وجم الله صلى الله عليه وسلم lokacin da ya zo madina faƙala ya ce ya rasulallah faƙalat sai ta ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna hadha anas bin malik ta ce wannan anas dan malik ne ya khdimuka ya ma hidima na kawo shi ne domin ya ma hidima فقبل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدمه وزال صلى الله عليه وسلم يرد يكربا أنس مي هدمة ودعا له أن يبارك الله له في ماله وولده كما يروك أمي الله الله يمي البركة أتكن دوك يشد آئش فبارك الله له في ماله وولده الله يكربا الدعاء مزال صلى الله عليه وسلم يوا أنس دم مالك البركة أتكن دوك يشد آئش في ماله وولده hatta qila har sai da aka ce innahu kana lahu bustanun yuthmiru fi sanati marratayn iya da wata garka ko wani wata gona wanda a shekara guda su biyu ke ƴaƴa ana samun amfani su biyu min barakatil mali dalilan albarkar dukiya allazi da'a lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a amma auladu game da ƴaƴan shi min sulbihi wanda ya aihuwa da tsatsan shi fa balagu mi'atan wa ishirina walada sai da ya aihi da ɗari da ishirin da tsatsan shi kullu hadha bi barakati da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam gari guda ɗau wannan kuma dukkan da albarka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da hudu ne wannan ta ya saki ya arwar wannan ta aihu ya saki wanda ya arwar wannan ta aihu za a samu wannan Nam. Yaqulu innahu ma massa dibajan ana suke cewa ban taba taba ba wani dibaji wala hariran ko alharir al yanami yadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yi tabshin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kanat yaduhu sallallahu alaihi wasallam layyinata hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da tabshi idan massaha al insanu fa idha hiya layyina idan mutun ya taba ta zai je ya taba wannan hannu zai je suna da tabshi وكما آلنا الله يده فقد آلنا الله قلبه كما يند الله مدوككي تبسسد da hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tafsasar da zuciyar shi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum in ba da rahma Allah madaukaki ne kai tafsasa musu yani sirta layyinan lahum da rahama Allah madaukaki ne ka zamanto kana tafsasa musu walau kunta fazzan ghalizal qalbi da dai ka kasance mai tsaurin zuciya fazzan mai tsauri ghalizal qalbi mai tsaurin zuciya lam faddu min hawlik to da sun watse daga gare ka da basu da basu kusance ka ba fa'fu anhum ka musu rangwame wastaghfir lahum ka nema musu gafara Allah madaukaki wa shawiruhum fil amr kuma ka neme su shawara ka musu shawara a cikin wani al'amari fa idza azamta in ka dauki niyya akan zartar da shi fa tawakkal ala Allah ka dogara amsa Allah madaukaki ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh rukun musulunci ko kuma na azumi na'am guda biyu an faɗi ɗaya an ce niyya na biyu kuma ba mu kamewa daga cin abu kuma an faɗi shi ne na'am kamewa daga dukkan abin da zai gurguntar da ya karya asalin mutum saduwa ne shi ne a sha ne saduwa ne da mace da sauran